أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم karatunmu na littafin ya kutatul farida muna cikin fasali na goma sha bakwai wanda yake gaya mana rukunai na auradan ɗariƙar tijaniya da kuma hukunce-hukuncen yadda ake gudanar da wannan auradai na ɗariƙar tijaniya za mu tashi baitin nan da shehu tijani yake a shehu muhammadu nazifi yake cewa wa wirdar sabahi ƙaddimin laila mutlaƙan كورد المسامع كورد المسامعه لأذر موقت وللأذر في النهار قدم لفرقة ومنعه مطلقا لصاحب منية بخمسة أعذاب بعيدا قبل إشاء تضاعف أعمال بتقدير قدوتي وخير مريضا والهوائد في الأداء وليس عليه ما القضاء بعد صحتي وقيد مريضا بالضعيف وعاجز عن الورد إلا باتهام مشقتي متهم بيتي بير شهو يتي وورد الصباح قدم الليلة أي وقدم ورد الصباح ورد الصباح مفعول مقدم مفعولي ne da aka gabatar da shi kaddim din shine fi'ili amri maf'ulin sa shine wurid as-sabahi sai aka jinkirta fi'ilin aka gabatar da maf'ulin ay wa qaddim wurid al-masai ya kai muridi na tijaniya kai ta qadimin lazimin safe al-laila amma a cikin dare al-laila mansubun bi naz'il khatib ay asali fil layli ne da aka cire harful wato harful jarr sai aka yi masa fata'a saboda an cire masa harafin jarra kai ta ƙadimin lazumin safe amma fafin laili a cikin dare sai ya ce maka allaila mutlaƙan kuma sake babu ƙaidi wannan ta ƙadimin na lazumin safe kana da zaɓi babu wani ƙaidi ai li uzurin amla a dalilin wani uzuri ne da kake tunanin wato uzurin mutawaƙi'un wani uzuri da kake tunanin zai afko maka bayan sallar asuba kamar za ka yi sammakon zuwa gona ko sammakon bulaguro ko kana da wani zuwa suna ko aure ko wani uzuri dai da zai bujiro ko kai alkawari da wani zai zo maka a daidai wannan lokacin ko kuma ba wani uzurin haka kawai haka kaga dama kana da zaɓi ka yi taƙadimin lazumin safa da daddare ka wurdin masa'i kamar lazumin safa shi ma kana iya taƙadimin lazumin yamma ma'ahu tare da lazumin safe shi ne sharaɗinsa na farko ba dama ka yi taƙadimin lazumin yamma shi kaɗai da daddare dole sai ka fara yin taƙadimin lazumin safe ko da buƙatar ka taƙadimin lazumin yamman ne ina fata an gane saboda tartibi dole ne lazumin yamma ya biyo bayan lazumin safe kamar yadda suke a jere ina fata an gane sharaɗi na farko kenan in za ka yi takadimin wurdul masa'i to sharaɗi ne ya zama ma'ahu ai ma'a wurdul sabahi li uzurin shi amma akwai sharaɗi a dalilin wani uzuri muwakkati wanda zai zo maka a wannan lokacin ai li ajali uzurin muntazarun a dalilin wani uzuri da ake sauraron zuwan a marita din kamar an muku rasuwa kana zaman makoki kaga lazumin safe zaka yin sa bayan sallar asuba har gari ya waye kafin masu ta'aziyya su fara zuwa amma da yamma sallar la'asar kadai kake da dama daga kai masu zuwa ta'aziyya ba za su barka kai lazumi ba to in akwai irin wannan za ka yi taƙadimin lazumin ka na safe da daddaren sannan bayan ka'idar da shi ka yi taƙadimin lazumin ka na marice ko kuma a'a ba rasuwa aka yi kuna zama makoki kamar lokacin zuwa gona ne in ka je ba ka dawowa sai kusan magariba ko sai la'asar lis sallar la'asar ɗin ma yawanci a gonan ake yin ta kuma babu damar da za a zauna yin lazimi saboda aikin gona ko kuma kana da wata tafiya da za ka yi ta bayan azhar washe gari lazumin safa ko da ka samu yin sa da safin to na yamman zai zo maka a halin uzurin tafiya to ya halatta da daddalan ka yi takadimin lazumin safan da farko sannan ka biyo baya da takadimin lazumin yamma ina fata an gane shi lazumin safe ko ba wani uzuri da kake tunanin zai afko maka da safe ya halatta ka yi takadiminsa da daddare saboda falalar dalar amma lazumin yamma ba a takadiminsa sai da sharuɗa guda biyu na farko sai an fara takadimin lazumin safe na biyu kuma sai akwai wani uzuri mutawakki'un wanda ake tunanin zai afko maka a wannan lokaci ina fata an gane wa lil uzri fil nahari qaddim amma fa li firqati ai wa qaddim fil nahari wa qaddim ai ka gabatar da lazumin ka na yamma fil nahari da rana lil uzri a dalilin wani uzri da kake tunanin zai afko maka bayan la'asar amma fa wannan lifiqatin agun wasu jama'a ne daga cikin malamanmu na ɗariƙar tijjaniya wasu daga ciki su suka ce ka iya taƙadimin lazumin yamma da rana ba wai da daddare irin na wancan ba bayan ka yi taƙadimin lazumin safe da daddare sannan ka yi taƙadimin lazumin yamma ka yi lazumin ka na safe da hantsi ko bayan azahar sai wani uzuri ya bujiro maka ko tafiya ko wata jana'iza da aka gaya maka bayan la'asar da karfe hudu kuma ka sani in ka je ta kafin ka dawo magariba ta yi baka da lokaci to wasu sun ce ka iya yin takadimin lazumin yamman cin nahari a cikin yini wato da rana wa man uhu mutlaqan ko li sahibi munyati amma wa man uhu hana takadimin lazumin yamma da rana ya zo mutlaqan sake ba ƙaidi bi ma'ana sawa'un li uzrin amla daidai ne a dalilin uzuri ne da zai bujiro maka bayan la'asar din amla ko ba wani uzuri in dai rana ta riga ta hudo ko an riga an yi sallar asuba to ba ka da damar taqdimin lazumin yamma amma li sahibi mulyatin ga ma'abocin mulyatul muridi ibn baba al-alawi wanda ya yi munetul mulk shi wannan ayu ya kuntul farida ne na sai je Muhammadu Nazifi to ibnu baba alawi shi a littafin na munetul muridi ya hana wannan kuma ba shi kadai ba akasari mafilin jayan malaman mu na dariƙa tijaniya wannan duk makaranta a cikin irin fatuhur rabbani da alfutuhatul rabbaniya har da littafin shehu atiku da muka karanta da sauran littattafan fiqhun dariƙa akasari ba su ba da wannan damar ba in ba a nan ya ƙunutul farida ba ba za ma ka ji wannan zance ba to amma tun da kaga ya kawo shi kuma ya ce ba ra'ayinsa ba ne ya ce maka li firkatin a wajen wasu ai inda firkatin a wajen wasu jama'a ne daga cikin malaman ɗariƙa tijaniya sun ce ka iya taɗabimin lazumin yamma da rana a ranar amma li uzuri in akwai wani uzuri sun soke sharaɗi ɗaya kenan amma wa man'uhu mutlaqan haninsa kwata-kwata ko da uzurin ko ba uzurin inda da rana ne to wannan hani ya zo da sahibi munetin ga mabutun munetul murid duka musati a hazabin bu'aidan qibal isha ko wannan taqdimin da aka halatta maka na lazumin safe ko lazumin yamma da aka ce ka iya yin taqdimin su da daddare to amma fa lokacin yin su shine bikamsati ahzabin da gwargwadon izu biyar na alkur'ani da aka karanta bu'ai da inqiba'il isha'i bayan karewan sallar isha wacce aka sallace ta a mukutari to bayan an yi da ita gwargwadon a karanta izu biyar to in wannan lokacin yayi duk wani aikin ibada da mutum yayi da daddare to tuba'uhu a'malu ana lubanya ayyuka ne shi shi maka ai tuba'uhu a'malul abdi ana lubanya ayyukan bawa na ibada sallah ce karatun qur'ani ne tasbihi salatin annabi lazimi ne kai a wannan lokacin ana lubanya shi ila 700 zuwa lubanyawa 700 ila ma la nihaya har zuwa adadin da babu iyaka Allah ne kawai ya sani saboda falalan ibadar dare yana da linjaye akan falalar ibadar rana wannan ya zo gwargwadon lokacin da aka yanke na shigar lokacin falalar dare gwargwadon izu biyar na alkur'ani bayan an idar da sallar isha wannan ya zo bi kadiri kudwati da kaddarawan abun koyi na shine shehu ahmad tijani shine shine ya fito da wannan ka'idar cewa ana rubanya ayyukan bawa na ibada bi kamsati ahzabin da gwargwadon shudewar karanta izu biyar bu'ai da inqibayar isha bayan karewar sallar isha wannan an same shi ne bi taqdiri qudwati da kaddarawan abun koyi na shehu tijani radiyallahu anhu yace wa khayyir maridan ka bawa mara lafiya zabi ya kai muqaddami na tijaniya wanda yazo da rashin lafiya amma mulaziman lil firashi mara lafiyar da zama mulaziman lil firashi yana lazamtar shimfiɗa bi ma'ana rashin lafiyar da ya kai ga kwanciya ba wanda ake takewa ana zirga-zirga wata irmura ko wani ciwon kai ko wani zazzabin da bai hana shi zuwa kasuwa ko zirga-zirga a layi ba ko zuwa masallaci salawatul kamsi jinya da ta kai ga kwanciya har masallaci baya iya fitowa to ka ba shi zaɓi fil ada'i cikin karanta lazuminsa na safe ko na yamma ko wazifa in dai zai iya daga kwancan wal hawa'idu ai wa kayir hawa'idu ka ba wa mata masu jinin al'ada zaɓi na karanta lazumi da wazifa da zikirin juma'a a cikin jinin haila mai shirya ce maka kai wa ka za an nufasa haka nan masu jinin biki su ma ka ba su zaɓi in sun ga dama guda uku nan a halin jinya ko jinin haila ko jinin bikin ta iya karanta lazuminsu da wazifa da zikirin juma'a suna da ladansa cikakke sai dai mai jinin haila da mai jinin biki a karanta wazifa ta in ta zo jauharatul kamali ba za ta karanta jauhara da jinin haila ko biki ba sai ta musanya da salatul fati kafa 20 kamar yadda mai taimama yake baddalawa ina fata an gane haka nan marar lafiya in ya zama shimfiɗar tasa ba ta da cikakken tsarki saboda jinya bayi da ikon gusar da najasa to shi ma ba zai karanta jawharatul kamali ba a wazifa sai dai ya baddala da salatul fati marra ashirin amma yana da yaƙinin tsarkin tufafinsa da shimfiɗarsa da gwargwadon inda zai ɗauki mutum shida mai tsarki daga kwancen zai iya karanta jawhararsa in ya zo wazifa ina fata an gane walaisa alaihi ma in ƙiba ba da sihati alaihim ko alaihima to shi kenan alƙaba'u ramako laisa alaihima baya waje ba a kan su su biyun nan marar lafiya da masu jini ba da sihatin bayan samun lafiya imana da aka ba shi zaɓi ko aka ba ta zaɓi a cikin jinin ko a cikin jinyar yayi ne ko kar yayi to in har ya zaɓi rashin yin saboda jinya ta kai kwanciya ko saboda rashin tsarki ta zaɓi rashin karanta lazimi da wazifa to babu lama ko fa a kansu bayan sun samu lafiya ka gane ai abinda aka ce an baka zaɓi in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari to dan ka bari kuma ba za ta dole sai ka lama ba tunda zaɓi aka baka amma su yin ya fi saboda samun falalar amma an ba su yi ba walaisa alaihi malqaba'u ba da sihatin babu ramakon lazimi da wazifa a kansu bayan ne bayan samun lafiya ai ba da sihatul mariri bayan samun lafiya na marar lafiyan wa bil iddami kuma babu ramako idan jinin al'ada ya yanke min alha'idu na mai haila wani nufasa da mai jinin biki in ba su yi ba babu ramako a kansu wa qayyid maridan ya kai muqaddami wa ƙayyid maridan amma ka dabaibaye mara lafiyan nan da wani shara'i duk da'ifi da cewa rashin lafiyan ko mara lafiyan ya zama abda'ifi mai rauni shi ne can da yake maka mulaziman lil firashi rashin lafiyan da ya launa na har ya kai ga kwanciya wa ajizin rashin lafiyan da ya zama mai gajiyarwa anil wurdi gabarin karanta wannan auradai illa bikiti hani mashakatin sai tare da abin nan abkawa wahala mashakka ba zai iya yi ba sai ya wahalar da kansa a cikin jinya sannan zai iya yin lazimi da wazifa to a nan aka ba shi zaɓi in ya ga zai iya ɗora wa kansa wahalar yin to in ya ɗora ya yi babu laifi yana da falala in kuma ya bari saboda wahala to babu ko a kansa bayan ya samu lafiya shine sharaɗin jinya ya zama maridan ne abda'ifi kuma al'ajiz anil wurdi mara lafiya ne da ya yi launi jikinsa ya yi launi ba zai iya zama ba sai kwanciya sannan kuma ya gajiya ga balin wurdin sai dai in ya dola wa kansa wahala azima mai girma to wannan in bai yi ba babu lama ko a kansa bayan samun lafiya mun samu baiti biyar to alhamdulillah wa man tayammama ko wa man yatayammam bi salati fa kullahu tayammam li wurdin wahdahu kal farilati